أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam rahmatullahi barakatuh yan uwa musulmi barkanmu da haduwa a wannan wuri wanda shine wuri na farko wato shine karo na farko da zan gabatar da karatu a wannan masallaci eh muna ma Allah subhanahu ta'ala godiya da ya hada mu da ku a wannan wuri ba dan komai ba sai dan gabatar da nasiha ga kawunan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya eh Sheikh Suleiman ya gabatar da karatu eh, wanda kuma karatu ne mai muhimmanci musamman game da duniyar yau Allah ya saka masa da alkhairi irin waɗannan mawdu'ai ana buƙatar su saboda wayar da kai kafin na shiga cikin karatu ga dangadan waɗanda suke ganin cewa kamar musulunci bai yi bayanin irin waɗannan ababe ba kas su sa tsammanin Allah subhanahu wata'ala ya jahilci ɗan adam da za ka ɗauki abin da ya shafi waya da whatsapp aya guda idan ka ɗauka ta ishe ka ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع حقيقة جي أبن ذاك جي والبصر دا أبن ذاك غني ويا أنا أنفاني بإيتا كو أسورارا كو أغني سننكم ولا تقف ما ليس لك به علم ككي مغنى akan abin da baka da ilimi a kansa to kaga magana ko ka tura wani bayani ina fata an fahimce ni bayanin da zaka tura to yana da alaka da whatsapp ko waya inna sam'a wal basara abinda kake ji da abinda inna sam'a abinda kake ji da abinda kake gani wal fuad da zuciya domin duk abinda kake kokarin ka rubuta ko ka faɗa daga ina zai samu asiri daga zuciya Allah ce kullu ulaika kana anhu mas'ula don haka yana da kyau musulmi sun ce waɗannan ababen kan wani ya zo ya ce yaudare kai ce maka ai zamanin annabi babu whatsapp babu wani abu babu wani hukumce hukumce wallahi yaudare kai ke kuma waɗannan ababen babban illar da ke cikinsu ababe wato akwai illoli da dama amma abin da nake son ‘yan uwa su hankalta game da waɗannan wayoyin na farko shine cewa tadyi'ul awqat ana son musulmi su wato zubar da lokacinsu abu na biyu at-tala'ubu bil uqul ayi wasa da hankulan mutane suna daga cikin manya-manyan ababen da suka sa wannan abin turawa suke bi bayan shi Allah ya muna kariya mawdu'in mu ɗan uwa musulmi mawdu'i ne da yake da alaka da akhta'ul musalli wasu daga cikin kurakurai dan ba za mu iya faɗin kurakuran masu sallah ba anan suna da yawa don haka za mu kasa wannan mawdu'i kamar haka mi ake nufi da sallah a lugha mi ake nufi da sallah a shari'a abu na biyu mi ake nufi da kuskure shi kanshi kuskuren sannan kuma shi ita sallar ta kasu gida nawa misali a gurguje duk taksimatu ne zamu ina fata an fahimci ni sannan shi kanshi kuskuren idan zamu kasa shi a ilmance ya zamu kasa shi sannan mu zo mu ba da waɗansu kurakurai ƙilan lokaci ba zai isa ba don iya abin da nake hankalta ba zai wuce kuskure biyu da nake son yi magana a kansu ba sauran sai dai na san in ɗan nutsatsa in lokacin zai ba da dama a ƙarshe kuma sai mu ba 'yan uwa waɗansu littattafai da ya kamata a ce suna wato ribanta su musamman ɗaliban ilimi su je su yi karatu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kimke abu na farko sallah ita ce muka ce ma sallah da hausa mun kamar da sodon ta koma sinin salla yusalli tasliyatan sai an ka ce as-salatu sai sun malamai suka ce wannan ismul masdar ne waɗansu kuma daga cikin suka ce masdar ne amma zance mafi inganci ismul masdar ne asalin sallah da larabci tana nufin addu'a ko kira yana da kyau ɗalibin ilimi ya san ma'anar kalima a cikin shari'a ya san ma'anar kalima a cikin yaren larabci domin kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam larabawa suna magana da larabci to da ƙur'ani ya zo sai ya ba waɗannan kalmomin wata ma'ana wadda ba ita ba to sai ka san alaƙa tsakankaninsu a cikin suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allahu sami'un alim Khud karika min amwalihim daga dukiyoyinsu wannan yake nuna cewa zakka ba duka ake karɓa ba min tufidu tab'id sadaqatan sadaqa wanda suka ce zakka ake nufi anan tutahhiruhum wadda za ta tsarkake su daga cututtuka na rewa kuma ta tsarkake su daga hushin Allah subhanahu wa ta'ala wato zakihim kuma za ta tsarkake su kenan tunda a tsahara da wato a taskiya duka abu guda biha don saboda wannan sai Allah ce inna wasalli alaihim sai kai musu addu'a kaga nan wasalli ba ana nufin annabi ya yi musu sallah ba don yi ma wani Allah yi ma wani Allah sallah mine ne shi to kaga dalibai ya kamata a ce ka san nan mi ake nufi da sallah kakka zo ka fassara ta da cewa an ce annabi yayi wani sallah kaga ko in an ce annabi yayi wani sallah sallah kuma ibada ce ibada kuma ba a yi kowa sai wa sai Allah nan wa salli alaihim kayi musu addu'a inna salataka sakanul lahum ko inna salawatika a wasu qira'at an gane ko yin wannan addu'a da kake musu sakanul lahum tana zamantowa sanadin samun nutsuwar su kenan wannan shine ake nuhin alhaqiqa al-lughawiyya shi yasa Sheikh Ibn Uthaymeen da yazo sai yake cewa idan kalima ta zo abu na farko za a dauki alhaqiqa ash-shar'iyya in ana karanta littafi na shari'a abu na farko in kalima ta zo to ma'ana ta shari'a ake bata in an kaga bata dauka sai a ce zuwa ga alhaqiqa al-urfiyya abinda su mutanen suke ba wato wannan kalima a yau da rayuwarsu ta yau da gobe in ba a samu sannan a ce zuwa ga alhaƙiƙatun lugawiyya amma in ka fara da lugawiyya matsala za ka samu almuhimmu dai na asalatar nufin addu'a kira kenan in nice sallaitu alaihi na yi masa addu'a saɓanin misali allahun musalli ala muhammad na yi wata addu'a ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ɓantatta don kakka zo ne ya ce sallaitu alaihi ka ce a tuwanta ya zan kafin tunda sallah Allah ake ma sallah koko ana yi ma annabi salati a nan in ma'anar lugha ya bata to bai fitar daga cikin musulunci ba mun fahimci wannan da kyau wannan a gurguje ne nake ba 'yan uwa saboda irin hali na lokaci bayan wannan sallah tana da nau'i guda biyu muna da sallah ta farilla muna da sallah ta nafila wannan shine taksimu wanda zai dan sauƙaƙa muna salloli guda biyar waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana hamsin ne amma cikin rahama ta Ubangiji aka mayo su mayar da su biyar hadithi na Isra wal Mi'raj mai tsawo babu lokacin da za mu kawo shi amma ‘yan uwa da dama sun san shi Allah ya sauƙaƙa muna biyar ne amma za a baka lada hamsin don dama man ja abil hasanati falahu ashiru amsaliha wanda ya zo da mai kyau to Allah zai lumka mishi ya bashi goma kenan kaga kana da lada sallah guda hamsin sai salloli na nafila waɗanda su kuma suna nan daban-daban daban-daban ba mu da lokaci amma dai nafila sallah wadda ba farilla ba idan muka je zuwa ga akhta jam'i ne na alkhata kuskuri wannan kalima ita ma tana da muhimmanci dan adam ya santa ko ɗalibin ilimi ya santa a larabcin a cikin alkur'ani kuma sannan ya san me ake nufi da ita a cikin karatu a cikin suratul isra Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq sai Allah ce nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira ko kana khata'an kabira ko kana khita'an kabira wala taqtulu auladakum kar ku kashe ƴaƴanku khashyata imla don tsoron talauci don tsoron talauci a cikin suratul an'am sai Allah ce wala taqtulu auladakum min imlaqin kada ku kashe ƴaƴanku min imlaqin saboda talauci da yawa waɗanda musan balaga ta alkur'ani ba sai su ce ai duk ma'ana ɗaya ce a'a min imlaqin yana nuna akwai talaucin tare da kai khashyata imlaq tsoron talaucin da zai zo shi yasa a cikin al'an'am da yace min imlaqin dan saboda talauci sai ce nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke arzita ku ku iyayen da su saboda kanka kike yi ma tsoro saboda sun faɗo maka amma da yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaq dan tsoron talauci kinan kai baka da shi sai yace nahnu narzuquhum wa iyyakum balaga ta alqur'ani kinan sai Allah ce inna qatlahum kana khit'an kabira wato jumla ce ta'liliya dan saboda kashe yaya kana ya kasance sai yace khata'an kabira ko kuma khita'an kabira imamu ibnu kathir a cikin alkura'ul ashira shi ya karanta khita'an kabira malamai suka ce masdar ne na khata'a yu khati'u khita'an mithlu qatala yu qatilu qitalan amma inna qatlahum wato kana khata'an kabira imam ibnu amir da imam abu ja'far sun karanta wato inna qatlahum kana khata'an kabira to sannan kuma sauran baqiyatul qurra tun da nan mun samu guda uku an kabira dukkan su suka karanta to sai wadansu malamai suka ce an ce alkhata'u da alkhita'u duka ma'anar su daya shine yana nufin kuskure ina fata ana fahimta ta shi ma wancan wato kuskure wadansu malamai suka ce a'a shi kan shi khata'an da khita'an ana nufin kuskure ne sai zamanto wato ismul masdar ne na khata'a yukhati'u khata'an ko ko masdar ne na khati'a yakhta'u to anan shi in an ce alkhati'u mutumin da ya aikin ganganci in an ka ce almukhti'u shine mutumin da ya kuskure amma an ce alkhati'u can ba a rasa ba yana nufin wato kuskure shi yasa ka bambanta wajen fassara alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da littattafan shari'a wallahi ɗalibin da yake gaugawa fassara abu bai san ma'anar kalima ba zai ɓace ɓatar da wasu shi yasa a cikin suratul baqara Allah ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kakka kama mu idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure amma a cikin suratul safat da cikin wato suratul yusuf sai ya kawo al-khati yace yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in nan ba ana nufin mai kuskure ba mai yin abin ganganci don abin da ta aikata ba kuskure ba shi yasa abincin yan wuta Allah ce la ya'kuluhu illa al-khati'un ba masu kuskure ba a'a masu yin ganganci ban sani ba ko mun fahimci wannan da kyau don saboda shimfiɗa ce wadda dole ba yadda za mu yi sai mun yi ta ala ayyati hal wannan shi ne abinda ake nufi da kuskure a gurgushi to nan sallah ita ce rukuni na biyu da an ƙara kalimar shahada sai mi sai sallah ita ce wadda mai kuɗi da talaka suka yi tarayya domin zakka sai mai kuɗi aikin haji sai mai hali amma sallah da azumi waɗanga da mai kuɗi da talaka duka an yi tarayya a ciki rukuni ce na biyu a cikin addinin musulunci kuma ita ce abu na farko wanda za a yi mutum hisabi a ranar tashin alkiyama kamar da hadisai suka nuna idan ta yi kyau lamari ya yi kyau idan ba ta yi kyau ba kuma sai a baji kaga kare ka ta tsari yan uwa musulmi idan muka zo yadda malamai suka rarraba kurakurai akwai taksimat masu yawa kuskure cikin sallah wanda ya shafi farillai da wanda ya shafi sunnoni da wanda ya shafi mustahabbai ko kuma kuskure wanda ya shafi sallolin farilla da wanda ya shafi nafiloli ko kuma kuskure wanda ya shafi kafin shiga sallah da kuskure ana cikin sallah da kuma kuskure bayan an kare sallah kaga kenan ababen da suke da alaka da sallah suna da yawa shi yasa wannan dan takaitaccen lokacin ba zai mu ba zai ba mu damar mu faɗi iya abin da muke son mu faɗa ba shi yasa za mu takaita maudu'in gwargwadon abinda lokaci ya babu to abu na farko zan ɗauki ababe guda biyu shine na farko muna da iqama cikin sallah na biyu muna da karatun fatiha sauran kuma rukunnan za mu ɗanyi ishara zuwa gare su in lokaci ya ba mu dama Allah ya taimake mu iqama za mu fara da ladan domin da ita ke eh, farawa idan muka duba yau iqamomin da ake yi da dama sai dai a ce Allah ya karba saboda mutane suna yin aikin addini ne irin yadda suke so ba yadda Allah ce ayi ba ka ku ga akwai matsala A ina tuna wata kissa ta wani mutum amma ba zan faɗi garin ba an zo ladan bai zo ba sai yake ce ma wani don Allah jama'a a tada muna iqama mu yi sallah to akwai wani ɗalibi ya ƙara ke karatu ko ko ina ganin ya zo hutu daga Saudiya jami'a ta Madina sai ya iqama irin wannan wadda ake yi ƙasashen Larabawa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيتشي جماعة دعا الله يكون دي إيه إقامة كمتاني تدبر إقامة ba kenan wanda shi bai dauke ta ikama ba bayan an kare wa ikama sai ce jama'a don Allah ya akwai wanda ya ikama cikin jama'a ya tada muna ikama shi bai ba yadda dauke ikama kwata kwata ba kaga akwai matsala to idan muka zo iyayen mu ladanni da sauran jama'a da suke aiki ladanci ku yi hakuri wanda ya nuna ma kuskuren ka ba yana gaba da kai bane kuma ba an kamuna labarin wani ladan bane da yake a cikin wannan unguwa ko a cikin garin yamai don saboda haka za a yi karatu dan adam bai isa bai ce baya yin kuskure dukkan dan adam zai yi kuskure dan haka kan wani ya ji wannan karatu ya ce saboda shi aka zo aka yi wannan karatu wallahi ni wannan shine karo na farko unguwan nan ma wallahi ban san masallacin nan ba in ba da an kamin kwatance ba dan haka kan wani ya ji wannan karatu ya ce saboda shi aka yi Allah ya kyauta na farko wajja Allahu akbar Allahu akbar kurakuran da suke wannan wurin suna da yawa amma bari mu dan fiddo daga cikin su kuma a saurara da kyau kuskure na farko wajja Allahu wannan alif ta Allahu ya kamata a ja ta maddu tabi'i ne ba a jan tafiye da biyu zaka iske wani ya ja tafiye da biyu ce Allah أكبر الله أكبر آه كوي الله أكبر الله أكبر مد الطبيعي bai halatta baka za shahida biyu na ɗai kenan kuskure na biyu wani sai shi ƙara hamzatu qat'in lil istifham sai ya abka yace Allahu akbar kaga an yi banna wai tambaya yake yi shin Allah shi ne ma mafi girma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratun nan bari in baku misali cikin alkur'ani yadda babu shakka ya ce ƙulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushriku kaga ya bai da abin tambaya ita ko wannan tambaya bai dace a yi ta ba kuskure biyu kenan Allahu nan akwai wani kuskure kuma wannan kuskuren shi ma haɗari gare shi wani sai ya zo ya kawo fa'un ya tabka sai ka ce Allahu akbar Allahu to Allahu shine wanda ya shakwana ko wanda ya lulluba laffa ya luffu ko kaga akwai banna ana barta Allah ka ce wani mutum wanda ya lulluba da bargo ko wanda ya sha kwana shine fi kowa girma kaga in kai da gangan ka fita daga cikin musulunci uku kenan ko Allahu akbar to nan nan akbar wannan alhamza wasu ma sai su mai da ta yawo sai ka ji ya ce Allahu yak yak Allah na kuma koma yak kuskure na gaba kafin tana da wato sukuni akbar wani sai ya fata sai ce Allahu akbar wani kuma ya kasara ya ce Allahu akbar wani kuma ya zama ya ce Allahu akbar wani kuma ya gairun ya ce Allahu akbar agagag akwai su ko babu kun ga suna da yawa ba a cewa Allahu akibar ba a cewa Allahu akabar ba a cewa Allahu akubar sai dai a ce Allahu akbar ko mu ce aka ba akbar su mu za mu zo kansu biya- wajen ba'u akwai masu cewa kuma Allahu akbar kaga sai su ƙara alif akabar ya koma jam'i na alkabra ka ce Allah ya koma ganga wadda ake kiɗi da ita wannan kuku duk inda mutum zai yi da gangan wannan in mutum bai yi da gangan ba za mu kama shi ba ko kuma ce shari'a ba za ta kama shi ba tunda ba mu muka dora mishi ba Allah ya dora mishi to kun ga kuskure daya biyu uku ga sunan da mun fitar don haka yadda ya kamata a karanta Allahu akbar Allahu akbar in kuma za ka hada su don bakin za ta yi aiki Allahu akbar Allahu akbar abu na gaba sai ashhadu an la ilaha illallah kun ga kalmar shahada ce ababen da su ake shiga musulunci amma da yawan musulmi saura ba su iya ba sai wani ya ce ashhadu an la ilaha illallah kaga sinun daban shinun daban in ka ce ashhadu na shaida in ka ce ashadu a'a mallam a bari magana kai dai babu ruwanka ga wanda da hudu a dai gyara ashhadu an la ilaha illallah ba a ce ashhadu an la ilaha duk da yake nunun ce rubuce mai sukuni nunun idan ta zo bayan lamun ko ra'un ko kuma ce wato ra'un ta zo gabanta ko lamun shine ake kira al-idgham bi ghairi gunna ba a ce ashhadu an la ilaha sai dai a ce ashhadu an la ilaha to an la ilaha wani sai zo ya ce maka haƙun ya maida ka hwa sai ce ashhadu Allah ila hwa hwa akwai matsala ko babu akwai ashhadu Allah ilaha illallah wani sai ce maka ilallah ashhadu Allah ilaha ilallah ashhadu Allah ilaha illallah sai mu je gaba ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu ba a ce ashadu anna muhammadar rasulullah ba a ce muhammadan tanwini ne mai wato mai- mai- mai- na fatha bayan shi ra'un tazo al-idgham bi ghairi gunna ashhadu anna muhammadar rasulullah kun ba a ce ashhadu anna muhammadan rasulallah domin anna tana daga cikin wato ikh- annawasikh inda da anna wato tarfa'u al- wato tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar ashhadu anna muhammadar rasulullah ba ta rasulallah duk da yake sheikh ibn uthaymin rahmatullahi alaihi a cikin fatawi fatawa kin shi ko fatawi da aka hada yake cewa yana halatta a yaren larabci wasu larabawa duka fatha suke yi musu in kayi haka ba za a ce kayi kuskure ba duk da yake abu ne wanda bai shahara amma abin da shine aka sani ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah ko ko hayya ala sala to hayya da ha karami ne hayya ku zo hayya ala sala ku zo zuwa ga sallah to nan wani sai ce hayya ala sala sala da sinu as-salatu as-salatu sallah daban as-salatu da sinun daban in kace as-salatu da sinun zai iya baka ma'ana guda biyu ko dai ka ce jama'a su zo zuwa ga kwando sallah ko ko kuma ka ce mutane su zo zuwa ga shakatawa at-tasliya ba haka ake nufi ba hayya ala sala sadun yana daga cikin huruful itbaq wanda wato halshenka sai ya lankwasa ya liƙe sashen baki daga sama so so sai ka mutum ya ce hayya ala sala hayya ala sala to sallah kwando kenan to in ka ce hayya ala sala in tsayawa za ka yi hukuncinsa daban in wucewa za ka yi hukuncinsa daban yanzu inda ce hayya ala salati hayya ala falah na wuce haka ne idan kuma zan tsaya sai in ce hayya ala salah sai in maida ta haƙun domin sunanta ta'ul marbuta idan za a tsaya kanta ta ba ta haƙun take komawa wanda kuma har makaranta alƙur'ani da dama zaka iska suna ɓanna a wannan wuri faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah ba a cewa rahmatan sai a tsaya inna fi dhalika la'aya la'ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin amma in zaka saka ce inna fi dhalika la'aya amma sai ya ce la'ayatan inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin faqad ja'akum بينة من ربكم وهدى ورحمة تحكا حي على الصلاة أما وقت حي على الصلاة أصعي وانا كسكري حي على الصلاة حي على الفلاح فلاح إنن سيمون يحترى waɗansu suna mai da wannan haƙun ɗin ta koma haƙarami su ce hayya ala sola kuskure ne sai dai ka ce hayya ala sola domin ha babba take komawa ha babba yana fita nan ƙasan makoshi nan shi ko haƙarami yana fita tsakiyar makoshi in ka ce hayya ala sola nan in ka ce hayya ala sola nan to da yake dai ma'anar dai ba ta canzawa sosai alkhairi ne as-salah shine wato inganci da kuma kasancewa na gari shi ko as-salah ku zo zuwa ga sallah amma ka canza ma'ana sallah an ka ce ba a ce zo a zo zuwa ga inganci ba hayya ala salati hayya ala falah falah shi ko ha karami ne ba a ce wato hayya ala falah domin in ka ce hayya ala falah ka ce mutane su zo zuwa ga tsira ka tsaya a tsakiyar makoshi amma in ka ce hayya alal fala ka ce mutane su ta zuwa ga daji to daji yaƙi zamu ko noma alfalatu shine daji kunkurmin daji in ji malaman zauri qad qamatis salatu qad qamatis salah nan zaka ji wani cewa qad qamatus salatu abin da ya dace qad qamatis salatu wa in sakinanil taqaya faksir ma sabaq wa in ya kullinan fa hafuhu a haƙ in ji malaman sarf idan harafi masu sukuni biyu suka haɗu to kasara ake ma harafi na farko in ko ya zama to daga cikin harfin lim sai a shafe shi amma malamai suka ce babu laifi in kayi gomma tun da dama wani lokaci ana iya yin gomma idan sakina ne sun haɗu akwai shi amma kasara ake yi to qad qamatis salatu in za ka wuce sai ka ce ƙadu ƙamati salatu ƙadu ƙamati sala ba a cewa ƙadu ƙamati salati domin wato a salatu shi ne fa'i don ma shi ke ɗauka ƙadu ƙamati sala in tsayawa za ka yi sai ka mai da ta haɗu ƙadu ƙamati sala ƙadu ƙamati sala in wucewa za ka yi sai ka ce ƙadu ƙamati salatu ƙadu ƙamati sala to nan wani sai ka ji ya ce ƙadda ƙamatis sallatu ƙadda ƙamatis sallatu ƙadda kun gana an ce ƙadda ƙamatis sallatu sallah ta tsayi ko shi ku ya ce ƙadda ƙamatis sallatu sallah ta tsagi domin ƙadda shi ne tsagewa wastaba ƙalbaba wa ƙaddat ƙamisahu min duburin wa alfa ya sayi da haladal ba قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم قد شيني أن داتع أن ينكش كاتي أن ينكس الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر يا جباتا لا إله إلا الله وقع إقامة مكينا تو ينقوى مسلمي دو أنك أبوه أبرغجنا مكين سيكون وني أبو وني كسكري wani ba shi na ce Allahu Akbar ba wani ce Allah fuku ko ba mu haɗi wannan ba to wani sai shi ce Allahu Akbar hiu hiu Allahu shine mai naci laha ko ba haka ba mai naci mai naci kuma ka mai da Allah mai naci ilhafa don haka ba a cewa Allahu kuma ba a cewa Allahu kuma ba a cewa Allahu a kuma cewa Allahu Allahu akbar hu Allahu lawwa shine wanda ya lankwashe wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab hadu karshen aya wa in talwu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira al muhim ya ku in uwa musulmi abinda nake son mu fahimta anan shine cewa waɗannan ababen da muke ɗauka ba wani abu ba wallahi a ilimi wani abu ne a ilimi wani abu ne don haka mu tashi zuwa karatu don mu yi addini da kyau kada mu yi addini da ka mutanen da suka yi kuskure suka mutu akan kuskure amruhum ila Allah amma kai da kake da rai kana son kai aikin addini ka tsaya ka koya da kyau girman ka bai zai yi ba kasancewa ka kayi shekara talatin kana yi ko arba'in ba hujja ba gyara in ya zo ka gyara kuma ba za a cilistar da kai ba amma ka sani cewa ibada tana buƙatar sharuɗa guda biyu kafin a karɓe ta in dai ga musulmi ne in kafiri ne ma uku ne domin sai an shiga musulunci kenan da tauhidi shine kafiri yake nema in musulmi ne sai yayi don Allah ikhlasi kenan sannan kuma ya yi mutaba'a ya yi irin yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta su to mu ko sai ka iske mutane masu kokarin aikin addinin suna da ikhlasi don don Allah suke yi mafi yawancin su amma kuma ba a son a koyi ayi irin yadda shari'a ta ce su ko masu ilimin sun iya amma sai Allah jarabe su da shawagil su ba su son a ce su sun yi karatun addini ko a ba su ma wadda su karanta sai su yi ta gurin karantarwa shi yasa ya hisun ka ce mishi da yawa daga cikin ɗaliban da suka karatu musamman yanzu na zamanin nan sai ka je ce a in ka ce mai mallam sai ce kai ni ba mallam bane ya hisun ka ce mai ustad wai shi ustad ne saboda shi ustad waye yana ustad mutum ne wanda yake na iya zuwa fada ya sha shayi ustad yana iya yin tankiyo ustad yana iya zuwa ya hira da fakare amma mallam sai zancen gawa da rabon gado da ba da sallah da kiran sallah a to dole na ita ko rayuwarka ba za ta yi albarka ba sai kai ma Allah aiki don haka duk diplomkin da ka samu in ba kai ma Allah aiki ba aikin banza kamata ya kai ma Allah aiki don ka zamna director na wata lakol har kai kare kai yi retret baka koya ma matarka ko sallah ba balle ka koya ma wani ka hidda lokacin Allah sai Allah ya sama rayuwarka albarka dan uwa musulmi wannan abin da ya shafi iqama kenan muka taba daga nan sai mu shigo zuwa ga uwa uba ita ce Fatiha ita ko fatihan nan lokaci ya fara tafiya amma za mu ɗan taɓo waɗansu kurakurai daga cikinta a gurguje saboda akwai wasu wani kuskure ma da an da hatsari wanda dole wannan kuskuren ƙilan zan yi ishara zuwa gare shi ƙarshen darasi in lokaci ya ba da dama mun san da cewa fatiha ana farawa ne da alhamdulillahi rabbil alamin kuskure na farko alhamdu sai wani ya ce maka alhamdu da ha babba in ka ce alhamdu da gangan ka san ma'anarsa ka fita daga cikin musulunci domin alhamdu shine bushewa ka ce bushewa ta tabbata ga Allah wa taral arda hamida zaka ga kasa ta bushe wani kuma sai ya ce maka alhamdulillah kha shi ma in ya fada da gangan ya fita daga cikin musulunci ya ce Allah ya mutu ko ya suma Allah ce wa kam qasamna min qaryatin كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترف- أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين كاتي الله يموت الحمد لله da haka ba a cewa alhamdulillah ko alhamdulillah sai dai alhamdulillah Eh, a'a mallan ni dai ba ba ba faɗa nake yi ba Mm, ni dai ban ce ba a dai bar ni in yi karatu na sai ita alhamdu kuma tawa
ni dai ban faɗa abinda nake so dai a gyara alhamdu mimun tana da sukuni za a daure ta ba ta daga cikin huruful qalqala wani kuma saboda jin dadin karatu sai ya ce alhamidu hame hame a a ba la tuqalqil mim alhamdu alhamdu to anan alhamdulillah tsakanin dalun da lamun sai banna ta shigo wani sai ya ce alhamdulillahi yan mai da lamun ta koma ra'u wani kuma da ya zo sai ya ce alhamdu kaga dalun tana da domma sai shafataini sun je gaba lamun tana da kasra sai lebo ya koma ƙasa kenan alhamdu lillahi to wani sai shi canye ita dalun ke ce alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin wani kuma yanzu ba haka zai yi ba tsakanin lamun da dalon sai shi zo da wani iska mai gunguni sai shi wuce da mutane sai alhamdulillah kai baka sa alhamdulillah to alhamdulillahi rabbil alamin a gurguje rabbil alamin ainun ce ainun tana fita tsakiyar makoshi ko makogaro ko makoliyo to sai wani ya maida ta alhamza ya zo da ita kasan makoshi alhamza nan take nan wannan rami da akwai tsakanin wuya da makoshi ita ko ainun tana fita tsakiyar makoshi ko makogaro ko makoliyo sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin in ka ce alamina su ne mutane masu jin raɗaɗi walahum azabun ali a'a alamin talikai gaba ɗaya Allah ubangijin talikai ne gaba ɗaya ba ubangijin masu jin raɗaɗi bane kawai tau sai mu je gaba eh alhamdulillahi masu maida wato eh, lamun ta koma dalo الحمد لله رب العالمين سي الرحمن الرحيم نن banna tana da yawa amma bari mu hudu da wasu daga ciki wani sai ya zo ya cire ra'un guda ya ka alif ya ƙara ya ce a rahamani a rahim ɗai kenan wani kuma sai ya mai da ha'un ta koma ha babba ya ce ar-rahmanir rahim rahman da rahim kaga suke cewa asalin rahman da rahim kamar wani magani ne wanda idan jijiyoyin mutum suka cije za a rinka shaha mai shi shine rahman to murham ka ce Allah ya koma pomad wanda aka shaha akwai matsala wani kuma sai shi yi maha'un fatha ya ce arrahamani ba arrahamani ba ne arrah sai ka ɗar mai ha'un ɗin nan tak Ar-Rahmanir Rahim. To yanzu inda wata matsala take, nunun tana da kasra. Ya kamata ta zamanto Ar-Rahmanir Rahim, Nir Rahim. To wani in yazo sai shi bai da to damma yace Ar-Rahmanur Rahim. Wani kuma sai yayi gunguni. Ar-Rahmanur Rahim.
ya haɗe kansa Kaka. Aya ta gaba a gurguje Maliki Yawmiddin. muna da maliki yawmiddin muna da maliki yawmiddin anan babu kuskure game da wanda ya san qira'ar da yake karantawa da ita duka qira'o'i ne sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka ga warshi da qalun suna karantawa da maliki yawmiddin da sauransu saura kuma irin su imam asim suna karantawa da maliki yawmiddin wanga babu matsala a cikin sa shi yasa ilmul qira'at in baka san shi ba kaji an karanta da wata qira'a kada ka ce kuskure kira'o'i ne guda goma babu lokacin da zamu bayani kansu dama suna cewa kira'a bakwai ne ba kira'a bakwai bane kira'a goma suke mutawatirai daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam min babil ilm muna da kira'a ta imam nafi' muna da kira'a ta imam ibn kathir muna da kira'a ta abu am ibn kathir wanda yake qari ba mufassir ba akwai mai ba mai tafsiri ba wancan wancan ibn kathir al-qari ne sannan muna da kira'a ta abu amr ibn al-ala muna da kira'a ta ibn amir muna da kira'a ta imamu asim muna da kira'a ta imamu hamza muna da kira'a ta imamu al-kisa'i muna da kira'a ta abu ja'far muna da kira'a ta yaqub muna da kira'a ta khalaf al-ashir da duk Allah ya bamu dama za mu iya yin karatu akan waɗannan kira'o'in don saboda bayyana ma ɗan uwa waɗansu abubuwa da suke ciki saboda ilimi ne mai muhimmanci maliki yaumiddin to nan wajen maliki ko maliki duka mutane suna yin kuskure sai a yi makafin shadda akwai mai cewa maliki akwai mai cewa maliki duka kuskure na kafin ba ta da shadda ɗan uwana sauƙaƙa ma kanka abu ne mai sauƙi maliki ko maliki yaumiddin nan kuma akwai wata matsala wani sai shi ɗauko don mashi watsa ma ya'u sai ce maliki yo yo ba yau ba ne ɗan'uwana ya'un tana da fatha ya ta ɗauri wawun ta ce yau maliki yaumiddin wani ko sai ce maliki yaumiddin wani kusa ce maliki yaumaddin ba yauma ba ne yaumiddin maliki yaumiddin to sai mu je zuwa gaba iyaka na'budu wa iyaka nasta'in nan ba akwai kurakurai bare dan dauki dan su a gurguje saboda lokaci in an ka ce iyaka sai aka samu ne ce iyaka iyaka na'budu kaga bar muku ce iyaka domin ya'un tana da shadda sai ce iyaka kaga ya cire harfi guda na budu taunan akwai matsaloli wani sai shi ma al'ainun fata ya ce iyaka na abudu ba na a ba na budu na budu al'ain sakina to budu din nan ba'un tana da zomma ko ba da ruha ta ce bu wani sai ce iyaka na abadu wani ko ce iyaka na amadu ya mai da shi mimu a'a iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ba a cewa kuma wa iyaka wa iyaka wa iyaka akwai masu hadin wannan nasta'in nan ma akwai matsala nasta ta'un tana daga cikin huruful istifal harufa ne waɗanda suke kankana sirirai sai ka jona ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ta'in ya mai da ta'un ta kuma qa'u wani kuma sai shi mai da ta mufakhama iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wani kuma sai shi ƙara alif sai ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ta babu alif iyaka na'budu wa iyaka nasta'in da ainun kuma ba a ce nasta'in da alhamza ihdinas siratal mustaqim nan wani sai shi tabka maha'un kasra yace ihdinas siratal mustaqim ihi a'a ihdinas siratal mustaqim ha'un ba kasra bace gare ta sukuni ne ihdinas siratal to wani kuma in yazo wajen ihdinas siratal sai ya mai da sadun ta koma sinu a kirawo inda muke karantawa da su in ba kira'a ta hamza ba ba a samun wato abin nan ibdalus sin bisad a ce ihdinas siratal an gane ko a'a ba a ba yi ibdalikin ta ai abin nan za a karanta ta ne da sadu to amma kuma da yawa wasu zaka sun maida ta sinu in ba kira'ar da an ruwaito ta da sinu bane ba a karantawa ihdinas siratal to wani kuma da yazo iske akwai alif kenan ihdina akwai alif sai ya sa tsammanin ana jan wannan alif kin alhali wannan alif ba ta tashi nunun ke ita za ta shiga cikin swado sai ka ƙetare waccan alif ta farko da alif ta biyu da lamun sai ka ji cikin swado sai ce ihdina siratan wai shi tsammani shi sai an ja alif Mm-mm. ba a jan wannan alif ihdina siratan ta huruful itbaq ne sai harshe ya liƙe baki wani sai ya mai da shi ta yace ihdina siratal mustaqim wani kuma da ya to sai ce a'a bari a mai da shi tsa ihdinas siratal mustaqim ya tsallaka da mu wani kuma sai ga wannan tayi nauyi sai ce bari a mai da shi twa sai ce ihdinas siratal tal to mun san ko ne irin tal na ba ko na ruhin gida ne ko mi Allahu a'lam ihdinas siratal mustaqim nan ma akwai kurakurai guda biyu a gurguje musta ba a ce musta a mai da ta ƙa'ura a ce musƙoƙim sannan ba a kawo alif a ce mustaƙim sannan kuma ba a ce mustaƙim a mai da shi kafin kun san da ƙafun da kafun mafitar su ɗai ce amma gudana sama gudana ƙasa ibdul jaziri a cikin jaziya ke cewa wato والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والقاف حرفين قاف أقصى اللسان مقر حرشي idan ka bude harshenka akwai wani nama shi na can tsakanin kusan makoshi da abin nan ana kiransa hakkin wuya da hausa to can inda hakkin wuya yake can sama can kafun yake nan ƙasa nan nan kafun yake yanzu da mutum kowa ya aza hannun shi a nan masu kallo kowa ya aza hannun shi anan anan to za mu faɗa mutum ya ce ƙo ƙo ƙo ka ka ƙo ka magana ibn jizzi haka ne ko ba haka bane waɗannan harufan duk da kuke gani wallahi karatun su ake yi kowane harafi babu gare shi kakkasa tsammani haka ne ake tafiya almuhimmu dai ƙafun na sama kafun na ƙasa kenan baka ce ihdinas siratal mustaqim kayo kasa sai ka ce ihdinas siratal mustaqim sai kai sama siratal ladina eh mustaqima shi wannan zamu zo kan shi wajen wakafi ne ai an gane ko wato wajen wakafi ne suke kawo wato fatha wanda shi ma akwai bayani kan shi insha Allah ta'ala eh ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim nan ma akwai wata kaga sadun ne wani sai ce sira tallazina wani kuma sai ce sira tallazina wani sai ce sira tallazina wani kuma sai ce sira tsallazina duk ga sunan sira ta ta ta ta shi na da cikin huruful itbaq sira tallazina to nan lazina nan in ka tarda masu karatu mutum dubu to ban san ko nawa ga hita ba ko mun ce 100 bare da rage yau kasa ko in ce cikin goma dan ka a ce na bata lamari zalun harfi ne yana daga cikin huruful lasawiyya zalun sai tsinin harshe ya tabo naman baki wanda ke rike da hakura na gaban baki guda biyu ga su masu yin galkosa in mutum na dan yaro sai harshe tsinin harshe ya tabo su ga hin zi siratal zi zi zi zi sai mutane sun kama da su zayin siratan zina domin shi zina in ka ce zayin halshe zai kwanto ya yi ƙasa in ka ce zi tsinin halshe zai je rufin baki na sama siratan zina sai mutane suka ce siratan zina a zina ita ce kawa marmakon ka ce Allah shiryar da kai hanya waɗanda ni'ima a kansu su ne annabawa da sahabbai da magabata nagari sai ka ce Allah shiryar da kai hanyar kawa to ba mu sani ba ko za ka je wajen mata ne ko komi Allahu a'lam صراط الذين أنعمت عليهم نن akwai matsala alhamza muka ce tana nan ƙasan makoshi ainun tana tsakiyar makoshi kaga siratal ladina an'amta ita ko ta'un tana nan lokacin da tsirin harshe ya dangane da hakura na gaban baki ga su guda biyu kenan yadda karatun yake zaka taso daga farkon makoshi ka zo tsakiya ka zo farkon baki siratal ladina an'amta to wani sai shi da su ainun guda biyu yace siratal ladina an'amta wani kuma shi da su alhamza guda biyu shi ce siratal ladina an'amta a a na farko alhamza na biyu kuma ainun صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير منا ده غير to ko wasu kuma sai su mai da shi ainun airil ma'dubi alaihim ita ko ainun tana tsakiyar makoshi ghainun kuma tana farkon makoshi idan zaka hada miyau inda suke fara kwana nan gainun take da ita da kha'u ghairil ghairil sai ce airil ma'dubi alaihim ghairil maghdubi wajen magh ghainun tana da sukuni sai wasu sun kamar da shi fataha gairil magadubi magadubi dadun za mu zo ƙarshe can wajen wala dalila domin waɗansu suna maida ta dalun wasu su maida ta lalun wasu babu mi wasu maida ta ra'un za mu je can ƙarshe za mu yi bayanin ta saboda hali na lokaci eh makrubi su maida ta wato abin nan da kafin da ra'un an an, an canza sauran haruffan maghdubi ba'un in tana da kasra za a ce bi ghairil maghdubi to wasu sai sun ka kawo ya'un sai suka yi imana sai sun kace ghairil maghdube alaihim maghdube be alaihim wasu kuma sai su karanta alaihum duk da yake akwai qira'a da take karantawa alaihum amma da imamu warsh da imamu hafs waɗanda su ne sun ka shahara daina a nan ƙasashen mu ba su karantawa da alaihum ghairil maghdubi alaihim ولا الضالين تو nan kuma akwai wata matsala ita ba nan dadun biyu ne in ka ga harafi da shadda ba a cewa wala dalina a wuce a'a tunda akwai shadda dadun biyu ne da mai sukuni da mai fata wala do wala do to shi dadun matsalarsa harafi ne wanda duk cikin duniya an yi bincike linguistics sun gano babu shi a cikin kowane yare in ba larabci ba kuma larabawa kansu yanzu ba su iya shi batun da sun bar larabcin na asali har su sai sun koya shi yasa suke kawo wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa ya ce ana afsahu man nataqa bi dhad wannan hadisin bai inganta ba amma dai tabbas wannan harafin babu shi a cikin yaran larabci duk duniya iya binciken da yanzu ya bayyana sai ba mu sani ba zuwa gaba shi yasa kanin sheikh Usman bin Fodio Abdullahi Gondu yake a cikin littafinsa alfiya da ya cikin ilmu sarf yace afsahu kulli natiqin bid-dad manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi fasaha daga wanda yayi magana da lughatul dad ita ce lughatul larabci kenan wannan magana ce ya kawo amma shi hadisi mun ce bai inganta ba kawai wani ya zaburo mana kuma to ina gogon yake shi gogon matsalarsa harafi ne wanda ba wai wata mafita ce take fitar da shi ba mm wasu abubuwa ne suke haduwa su gurzu su buga su cakuda su hargitsa inji kanawa sai su ba da gogon shi yasa matsala gare shi kuma shi mafita biyu gare shi shi yasa ibnul jaziri da ya zo akan gogon a cikin jaziriya sai yake cewa والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها والضاد حرفي نضاد من حافته دق حافة أنا مهم وتوجيفي كنا كشي أي بس أكو نهلشي إذن كفتو نهلشن كا كشي أي بس أكو داسو إذ ولي الأضراس لو كتند شي ونن حافة لسان تجي da halishin suka karkata suka gurji al'adras haƙora da ake kira gubba idan mutum ya buɗe bakin shi ko su haƙora waɗanda sun ka kwanta biyu to ba a yi wato in ƙashi ya buwa ya sai an tura shi can to ba don cin ƙashi ɗaya aka yi waɗanda haƙora ba don abauta ba Allah sai ka ce to to to kaga harshen ya koma ya gurji waɗannan haƙora zazzon ta fito min aisara ko ta hagu do do au yumnaha ko ta dama do do do malaman lugha da malaman ilmul qira'at suka ce ya fi fitowa da kyau in an yi shi ta hagu amma ko sai yauya to mu tare ta daman tun da ni dama an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuji bi tayammum bari bari mu can do to wani sai mai da shi dalu yace gairil maghdubi alaihim wala dallin wajen mai da sharuwa gairin magarubi alaihim waran ruwari wani kuma sai mai da shi lamun ya ce gairil magalubi alaihim walallalin wani kuma mai da shi law gairil magalubi alaihim walallalin wani mai da shi zuwa gairil magdubi alaihim walallalin duka waɗanda abuwa akwai su ba muna kuskure ba muna ganin laifin waɗanda suka ba mu sallah ba a'a ko mu da haka muka tashi ba mu je wani wuri ba muka yi karatu muka sayar da harufa suke haka ne za mu karanta waɗanda suka gabace mu malaman mu har suka mutu akan wannan Allah ya gafarta musu Allah ba zai kama mutum da abin da bai sani ba amma matasa ku da kuke karatu yanzu da waɗanda suke da rai su yi kokari su gyara ba mun rena aikin da suka yi musulunci ba Allah ɗai ya san yanzu ibada da muke ba mu sani ba ma Allah ya karba ikhlasi ake nema sun yi iya nasu kokari ba wai don mun fi su sani ba ko wani abu a'a wanga ilimi ne mai zaman kansa su sun karɓa ne tana yiwa ga waɗanda su bu su haka aka karantar da su kenan su suna da uzuri to amma kai fa in baka yarda ba kuma da wannan karatun in ka yarda da makka waɗanda suke ba da sallah sun iya karatun qur'ani to ka saurari nasu da naka in ɗaya ne tunda bai yiwa masallacin makka da na madina a da jahili don haka dodonkin nan dole sai an karanta shi irin yadda ya kamata kuma wannan ba na ce mutane su yi malimanman su bore ba don wani da ya ji wanga karatu yanzu duk inda zai zuwa sallah saurari na zai shi ina na liman zai tafka banda ban sa ka ba kakka ta yi garin ku ko ƙauyen kuka ce ai limamin garin mu bai iya karanta fatiha ba wallahi kana shan kashi abi a hankali saboda gyaran waɗannan al'amura yana buƙatar lokaci kuma ba ana karatu bane don a kaskantar da waɗansu za a iya bayyana kuskure ne don waɗansu su gyara wani kuma zai iya cewa shi bakin shi bayi ba gaskiya bane duk harafin da adda wuya duniya kaf in an ka azan miliyan guda an ka ce in ka kwaɗe shi yana yi yanzu kana ya ce "Ah!" to yanzu da miliyan guda da aljanna firdausi wani na fi caza duk wanda ya ce maka bai iya gyara harafin bakin shi billahi lazi a zama miliyan guda duk harafin ko su dai su bai yin shi waɗin harafin da ake karanta wannan shi ne gaskiya to kuɗi in an kaga kuɗi wallahi yanzu zuwa kin gara kuka ga ana faɗi in an ka azumi miliyan guda duk sai an tsere mu غير المغضوب عليهم ولا الضالين nan ba akwai ta ɓanna saboda lamun tana da shadda to da yawan masu karatu in ba waɗanda suke hankaltawa ba har cikin ma aramomi lamun guda suke kashewa تسجي غير المغضوب عليهم ولا الضالين آآ آه لا من قد تموت غير المغضوب عليهم ولا الضالين saboda lamun tana da matsala harafi ne wanda yake kwance to in yayi kasara sai ya ƙara yi ƙasa shi yasa cikin suratul duha akwai shi amma da yawan mutane suna faɗa ne dai wa wajadaka dallan saboda nan fatha ce sama ne amma ghairil maghdubi alaihim wala dallin sai ta bace to wanga a gurguje ne yake ba ku su lokaci ya tafi sai kuskure guda wanda yake da alaka da ƙarshen ayoyi shi ne za mu bayani da shi shi ne cewa a ƙa'idar larabci ba a tsayawa a kan fatha ko kasra ko don masu kuni ake tsayawa shi yasa wani suka ya ce alhamdulillahi rabbil alamina arrahmanir rahimi maliki yawmiddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قائد اللارب تيبا أتعي واسي أكن سكوني كسكولي نقبا شيني وأنسو إذن سكزو سيسوي محرفي شدى بسسني با yanzu in ka zo alhamdulillahi rabbil alamin sai wani ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kaga yayi shadda ar-rahmanir rahim sai kaje ce ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin sai ce maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ƙara shadda wannan kuskure na da yawa suna fada cikin shi kuskure na ƙarshe yan uwa musulmi saboda lokaci ya tafi shine waɗansu sai su haɗe mimun da nunun sai su yi musu bugu guda wani dun nunun yake tsaya kanta wani dun mimun yake tsayawa kanta dibo idan ka zo alhamdulillahi rabbil alamin kaga ka koma mimun saboda mimun galabba take arrahmanir rahim nan mimun ce maliki yawmiddin nunun ce sai ce maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya gwada su mimun wani kuma sai shi mai sun shi nunun gaba daya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim bai da labari ya mai da su nunun wani kuma in yazo sai shi banna saboda in kuna son ku gane bambanci tsakanin tsayawa akan mimun da nunun ita nunun tsinin halshe ko tsenin halshe zai je saman baki rufin baki alhanak al'a'la ita ko mimun labba za su gani kenan sai ka gane nunun baki bai liƙewa amma mimun baki yana liƙewa kaga in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ita ko mimun arrahmanir rahim ya haɗi to wannan shine bambanci tsakanin tsayawa kan nunun da mimun abu na ƙarshe ɗan uwa musulmi saboda lokaci ya kafi ana ta bani bonus shine cewa shine cewa idan baka li- nunun in tsinin harshe bai ta- bai rufe saman bakinka ba iska zaka fitarwa babu nunun tare da kai mimun illa babu su haɗe ba babu mimun tare da kai iska ne kake fitarwa wani sai ce alhamdulillahi rabbil alami mi iska ne arrahmanir rahim babu mimun I- idan ita mimun idan babu su haɗe ba babu mimun ita ko nunun idan idan harshe bai ru- bai dangane ba da rufin baki babu shi sai wajen kabbara matsala ta ƙarshe sai in karanta fatiha mu ɗan saurara shi ne cewa ra'un tsinin harshe yana tafiya sama amma malamai suka ce bai danganewa saboda akwai iska wanda yake tafiya rufin baki a sama idan tsinin harshe ya dangane to iska zai rinka wasa da shi shi yasa in ka zo wajen kabbara Allahu akbar shikenan amma in ka ce Allahu akbar bar saboda ya kai can ya dangane iska yana wasa da shi to wannan kaɗan ne daga cikin kurakuranmu cikin sallah ba mu ma shiga cikin waɗansu mas'aloli ba waɗanda za mu iya yin bayani ko abin da ya shafi ruku'i ko sujada ko ma ita kanta sallar da abin da ake nufi da ita saboda akwai matsala a wannan wurin wanda insha Allah ta'ala in Allah ya ba mu iko za a yi karatu akan mafhumus salah a wajen musulmai da irin yadda yanzu ake nan waɗansu mazhabobi na can da na ɓanna da yadda turawa yanzu suke nan suna ƙoƙarin su canza masalla ma'ana wanda karatu ne mai zaman kansa amma dai lokaci ba zai ba mu dama ba zan karanta fatiha eh, so ɗai ko kuma ai daga so ɗaya isa ko ko a yan maimaita ga yan uwa saboda mu ɗan kwatanta a matsayina na ɗalibin ilimi ba na ce na kai ɗari bisa ɗari ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم maimaita mai ta mala
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ai abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya sa ni malam bin malik da alkhairi Eh, alhamdulillah